ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana daren alhamis ne da ya daidai da daren tara ga watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1431 daidai da 18 ga watan agus shekara ta 2010 wannan shine kasar na ashirin da cikin jiyar karatuttukan tafsirin alkur'ani mai girma da muka yi take da alkur'ani mu'ujizar mu'ujizoji jama'a idan ba a manta ba har yanzu muna cikin tafsirin suratul baqara a inda muke tattaunawa dangane da ayoyin nan na farko farkon suratul baqara waɗanda suke ta bayani dangane da muminai da sakamakonsu kafirai da sakamakonsu munafukai da kuma nasu sakamakon a yau insha Allah ta'ala za mu tashi a ayar da Allah maɗaukakin sarki ke cewa inna Allah la yastahi an yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha نعم
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين الذين
الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون To, babban malami Alhafiz Ibn Kathir ne Dimashqi kamar yadda sauran malaman tafsiri duk suka shaida cewa daga Abdullahi dan Abbasin Allah maɗaukakin sarki ya ƙara mushi yarda. Kafirai da munafukai sun aibanta Alƙur'ani kamar yadda suka aibanta manzon tsira Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallama da ɗayan abubuwa guda biyu. Abu na farko yawan buga misali suka ce wani irin littafi ne wannan wanda yake da misalai da yawa kullum ana ta buga misali ana ta buga misali su a wurinsu wannan ainihin aibi ne insha Allahu ta'ala za mu tattauna darasi na musamman a ƙarƙashin fassarar waɗannan ayoyi dangane da manufar Allah maɗaukakin sarki da yake yawan buga misalai a cikin alƙur'ani abu na biyu suka ce misalan na Allah maɗaukakin sarki sukan zo da dabbobi kaskantattun dabbobi misali Allah maɗaukakin sarki ya buga misali da jaki Allah ya buga misali da ƙuda Allah ya buga misali da sauro irin waɗannan misalai ai abeban dariya ne haka dai ainihin kafirai suka faɗi abinda Allah maɗaukakin sarki ke cewa shine inna Allah la yastahayi an yadriba masalan Allah baya jin kunyar ya buga misali ma ba'udatan fama fauqaha misalin nan kowane iri ne sauro ne ko abin da yake ainihin wato sama da sauro ne wajen kaskanci ko wajen lalacewa ko wajen wulakantuwa makasudin Allah shine a yi wa kyakkyawan hukunce-hukuncen shi fahimta don haka in dai har misalin zai kai zuwa ga fahimtar abin da Allah yake nufi to Allah maɗaukakin sarki ba zai ji kunyar ya buga misali da sauro ba ko da ƙuda ko da kyankyaso ko da wani abu makamantan haka makasudi dai a gane saƙon da yake so ya isar faman lazina amanu to su muminai idan Allah maɗaukakin sarki ya buga misali فيعلمون أنه الحق من ربهم sai su tabbatar da cewa wannan misalin gaskiya ne daga ubangijinsu kuma ubangijinsu yana son su san gaskiya ne kuma su ainihin wato fahimci ita gaskiya ɗin amma na kafaru su kuwa kafirai fayakuluna sai ka ji suna cewa ma za a radallahu bi hadha masala menene Allah yake nufi da irin waɗannan ainihin misalai sai Allah ya ce yudillu bihi kafira Allah maɗaukakin sarki na ɓatar da dayawa daga cikin waɗanda suka kangare wa alƙur'ani idan Allah ya buga misali wa yahdi bihi kafira sannan da yawa muminai kuma da suka yi imani da Allah suna shiryuwa da waɗannan misalai na Allah maɗaukakin sarki sai Allah maɗaukakin sarki ya raba gaddama ya ce wa ma yudillu bihi illa alfasiqin amma fa babu waɗanda ke ɓata da waɗannan misalai na Allah sai mutanen banza waɗanda suka kafircewa Allah maɗaukakin sarki ma'anar fasikanci shine tawaye ma'anar fasikanci shine halin banza rashin ɗa'a rashin mutunci amma fasikanci a cikin alkur'ani yakan zo da ɗayan ma'anoni guda biyu ko dai wannan ma'anar wadda ka ji an faɗi ko kuma ainihin kafirci a nan allah maɗaukakin sarki yana nufin da alfasikina alkafirina ai wa ma yudillu bihi illa alfasiqina babu waɗanda suke ɓacewa da waɗannan misalai na Allah sai kafirai waɗanda suka kafircewa alqur'ani su wane ne waɗannan kafiran allazina yanquduna ahdallahi su ne waɗanda suke warware alkawarin Allah min ba'di mithaqihi bayan ƙulla wannan alkawarin za mu tattauna dangane da wannan alkawari insha Allahu ta'ala daga cikin siffofin kafirai da munafukai mutanen banza shine alkawarin Allah maɗaukakin sarki sai su warware kiristoci da yahudawa su ne waɗanda suka fara warware alkawarin Allah na ainihin wato tabbatar da zumunci dangane da imani da annabawan Allah wanda duk ya imani da manzo Musa alaihi salatu wassalam dole ne ya imani da manzo Isa alaihi salatu wassalam dole ne ya imani da manzo Muhammad alaihi salatu wassalam idan har ka kafirce wa manzo isa saboda alfahari da imani da manzo isa manzo musa allah baya buƙatar imaninka domin ka yanke zumunci tsakanin annabawan allah a cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yana cewa mu yan mu annabawa yan uwan juna ne ubanninmu ne suka bambanta ma'ana shari'o'i ne suka bambanta mu amma makasudin da wanda ya aiko mu duk ɗaya ne don haka duk wanda ya imani da manzo isa ya kafirce wa manzo muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallama a wurin allah bai yi imani ba ko miskala zarrace to kin imani da manzo isa da kin imani da manzo muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallama warware alkawarin allah ne kamar yadda wanda ya imani da manzannin allah da suka gabata kamar manzo Ibrahim da makamantansu ya dawo kafir cewa manzo Musa ko Dawud ko Harun ko makamantan haka to ya warware alkawarin Allah maɗaukakin sarki bayan ya ƙulla wannan alkawari tsakanin shi da Allah wa yaqta'una ma amara Allah bihi an yusala sannan kuma waɗannan irin kafirai fasikai mutanen banza su ne waɗanda suke yanke abin da Allah maɗaukakin sarki ya yi umarni da a sadar da shi shine imani da annabawa shine zumunci wannan aya malamai sun fassara ta da ɗayan waɗannan fassarori guda biyu shine kafirce wani annabi bayan imani da wani annabi to wannan yanke umarnin da Allah maɗaukakin sarki ne na a sadar da shi kamar yadda yanke zumunta ma tana tana shiga ƙarƙashin wannan fassara sannan bayan wannan wa yufsiduna fil ardi kuma suke barna a bayan ƙasa ta hanyar kafirci da annamimanci da zubar da jini da kuma yanke zumunci tsakanin annabawan Allah ula'ika humul khasiruna Allah maɗaukakin sarki ce waɗannan su ne taɓaɓɓu sun yi asara Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye misalai da Allah maɗaukakin sarki ke bugawa a cikin alkur'ani misalai ne waɗanda Allah yake buga don a samar da kyakkyawar fahimta saurari abin da Allah maɗaukakin sarki ke cewa a wani wuri Allah ya ce ya ayyuhan nasu duriba masalun fastami'u la ya ku jama'a misali ne aka buga dan haka sai ku saurara ku ji me yake karkashin wannan misali innal ladzina tad'una min dunillah waɗannan da kuke bautawa kuka rabu da Allah lan yakhluqu zubaba fau fau fau ba za su taɓa iya halitta ƙuda ba wala wijita ma'ula ko da za su yi taron dangi wa in yaslubhum dhubabu shay'a la yastanqidhuhu minhu da a ce ƙuda zai kwace musu wani abu kuma ba za su iya karɓo wannan abu ba saboda tsabar rauni na haka sai Allah ya ce da'ufa talibu wal matlub wanda ake bautawa da wanda ke bautar duk sun waye gari sun zama masu rauni kenan ina fatar an gani a wani wuri Allah maɗaukacin sarki ya ce masalul lazina takhadhu min dunillah awliya kamasalil ankabuti takhadhat baita misalin waɗanda suka ɗauki wasu masoya gare su suka yi watsi da Allah maɗaukakin sarki kamar giza-giza ne wanda ya ainihin saƙa gida wa inna auhanal buyuti labaitul ankabut mafi rauni daga cikin gidaje shine gidan gizo-gizo laukanu ya alamuna inda a ce sun san haka waɗannan misalai guda biyu misalin farko da Allah ya yi da ƙuda in ka natsu da kyau za ka ga cewa Allah maɗaukakin sarki ba wai makasudin ƙuda ba amma so yake fahimtar da kai zuwa ga abin da ka sani kake iya gane raunin shi ko kuma rashin raunin shi kowa dai ya san ƙuda da yatsa za ka iya sa ƙuda ka murje shi za ka iya danka kuda da yatsunka guda biyu ka rike shi ka tallatse shi amma duk da wannan rauni na kuda da a ce za a aje wa wasu alloli da ake bauta waɗanda ba Allah ba kamar gumaka da wasu shehinnai da wasu aljanu da wasu mala'iku waɗanda ake bauta waɗanda ba Allah ba da kuda zai zo ya ɗiba daga cikin wannan abinci da suka da aka aje musu ba za su iya karɓo wannan abinci daga ƙuda ba ma'ana su allolin idan ya zama allan da kake da buƙatar ya biya maka buƙata tun daga duniya har lahira ƙuda ya yi mishi fashi da makami ido da ido ya kasa karɓewa wace irin asara kake ciki tana da matuƙar yawa kaga anan ashe makasudin ba shine ƙuda ba amma me Allah yake so nuna maka shine ba'ufa talibu wal matulu mai bauta da wanda ake bautawa wanda ake bautawa da wanda yake bautar duk sun raunana ina fatar an gane wani dattijo cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda kafin ya musulunta gunki yake bautawa in gari ya waye ya mishi wanka ya shafa mishi mai ya sauya mishi kaya ya faɗi ya sujuda ya nemi sa'a sannan ya fito wurin harkokin shi Ya'yan shi tuni sun daɗe a cikin musulunci matasa ne guda biyu ko uku idan uban ya gama wannan ainihin ibada ga gunkin nashi sai su ɗauki gunkin cancak a yadda yake ga babban riga ga yan ciki ga wando ga turare ga takalmi ga rawani ga makawuya sai su ɗauke sai su je sai su aje shi a bola idan magariba ta ya dawo zai yi sujudar cewa ya dawo lafiya sai ya samu babu allan nashi sai ya fita yana faɗa can sai ya tike a juji cewa ya ga an kwantar da shi sai ya ɗauko shi ya share shi ya yi sujuda ya ba shi haƙuri rana ta biyu haka rana ta uku haka rana ta hudu da ya neme shi bai gan shi ba da ya je gan shi a wannan juji da ya daga shi sai dankara shi da ƙasa yace kai ka kasa kare kanka yaushe zaka iya kare nan da musiba ta same ni shine ya ce wa ƴaƴan ku nuna min inda Muhammad yake jin karbi kalmar shahada ina fata an gane ba'ufa talibu wal matlub yadda ba a iya sace Allahnka a je a kwantar da shi a bola ran da bala'i ya zo maka aka kai ka bola ka shiga uku ina fata an gane ba'ufa talibu wal matlub sannan sai gidan gizo-gizo ka je ka dubi gidan gizo-gizo ka gani saƙa ce yake laila nahar saƙa ce yake babu dare babu rana yake yin ta duk ya gama yin wannan saƙar in ya zo ya shiga cikin gidan gidan ba zai rage mishi zafi ba ba zai rage mishi sanyi ba ba zai rufa mishi asiri daga duk wani wanda ke wajen gidan ba sannan tsinke za ka sa gaba ɗaya sai ka nannaɗe da shi da ke cikin gidan da gidan nashi haka ne ko ba haka ba haka ne wannan misalin da Allah ya da gizo-gizo ba wai gizo-gizon ne abin nufi ba Allah maɗaukakin sarki yana son ka gane raunin duwan wanda za ka riƙe shi a matsayin masoyi ka nemi shi soyayya irin soyayyar da ake wa Allah matsayin shi da biyayyar da kake mishi kamar ainihin gizo-gizo ne a lokacin da ya gida wannan gida ya kai matuƙa wajen rauni a wani wuri Allah maɗaukakin sarki cewa yi alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan tayyibatan ka shajaratin tayyiba baka ga yadda Allah maɗaukakin sarki ya buga misali ne na ainihin wato kalma kyakkyawa ita ce kalmar shahada kalmar shahada ga ta nan la ilaha illallah wahdahu la sharikala amma kalma ce wadda take guda ɗaya amma kuma tana da rassa masu albarka sai ce ka shajaratin tayyibatin kamar bishiya ce wadda take mai daɗi mai albarka wadda take ga ta nan ta zuba rassa da ainihin 'ya'ya wannan misali ne Allah maɗaukakin sarki ya dan ka gane albarkan la ilaha illallah sai maka misali da bishiya wadda take da albarka ga ta gajeruwa ga 'ya'ya ga yawan rassa 'ya'yan kuma masu daɗi wannan misalin da aka yi maka makasudi a buga maka misali ko a karantar da kai wata bishiya mai 'ya'ya masu daɗi a'a makasudi shine ka fahimci la ilaha illallah na fata an gane a wani wuri Allah maɗaukakin sarki cewa yi wa masalu kalimatin khabisatin ka shajaratin khabisatin ijtussat min fawqil ardi ma laha min qarar Allah ya ce misalin mummunar kalma kama ainihin wato bishiya ce wadda ta zama mummunar bishiya ina ma'anan mummunar bishiya bishiyar da za ka ci 'ya'yanta ka mutu bishiyar da ba za ta amfanar da kai wajen jin daɗi ko wajen ƙoshi ba wannan bishiya ta ainihin wato fito ne ta saman ƙasa wadda take babu tabbas dangane da tabbatarta wato ainihin koyaushe iska za ta iya kayar da ita kaga wannan ma misali ne ake so a nuna maka dangane da aikin kafiri cewa duk abin da kafiri yake sama sama ne idan Allah maɗaukakin sarki ya tashi faɗe zai girbe wannan abu a wani wuri Allah cewa daraballahu masalan abdan mamluka Allah ya buga misalin bawa ne wanda wani ya mallake shi la ya kadiru ala shay'in bawan ba shi da katabus ba zai iya aikata komai ba a nan misalin da Allah maɗaukakin sarki ke so ya maka a nan shine duk lokacin da ka je kana bautar wani wanda ainihin ba Allah ba wannan ibadar taka ba ta da amfani ko miskala zarratin tun daga wanda kake bautawa har zuwa ga ainihin wato kai da kake bautar sannan Allah maɗaukakin sarki ya ce wa daraballahu masalan rajulaini ahaduhuma abkamu la yaqdiru ala shay'in wa huwa kallun ala maulahu Allah maɗaukakin sarki ya buga misalin mazaje ne guda biyu ɗayansu bebe ne baya iya yin kataɓus ya kasance wahala ne nauyi ne ga ainihin mai gidan shi aina ma yuwajjihu la ya ati bi khairin duk inda mai gidan ya kada da shi ba zai iya aikata mishi katabus ba bawa ne ka siye shi rago ba shi da baki baya iya aikin komai madadin kai ka ci moriyar shi yanzu wahala kake da shi misalin ainihin wato bautar wani wanda ba Allah ba kenan sai Allah ya ce hal yastawi huwa wa man ya'muru bil adli shin da wannan bawan da yake bayi da amfani da bawan da yake umarni da abautawa Allah shi kadai kuma yake bautar Allah za su yi ɗaya ba za su yi ɗaya ba a wani wurin cewa yi daraba lakum masalan min anfusikum misali ne Allah yake buga muku daga kancin kanku hallakum ako hallakum mimma malakat aymanukum min shuraka fi ma razaqnakum Allah madaukakin sarki yake cewa daga cikin bayinku waɗanda ainihin wato kuka mallaka da hannayenku waɗanda ya zama amma mallakar akwai tarayya a ciki ma'ana kuna da wani tasarrufi da za ku iya yi kai tsaye a ce bawa ne kana da mallaka shi wani yana da mallaka a cikin wannan bawan kana da yancin rana ɗaya ko lokaci guda ka yunkura ka ce ka sai da shi ko ka 'yantar da shi ko ka bayar da shi kyauta baka da yanci akan haka to misalin wanda ya karkatar da bautar shi kenan yana juya ta ga Allah madaukakin sarki kuma yana juya ta ga wani wanda ba Allah madaukakin sarki ba haka nan Allah madaukakin sarki ya ta buga misalai a cikin ainihin alqur'ani duk waɗannan misalai da Allah madaukakin sarki yake bugawa yana buga su ne ga mutane don su ainihin fahimta wani babban malami daga cikin malaman farko yake cewa إذا سمعت المثل في القرآن إذا سمعت المثل في القرآن فلم أفهمه بكيت على نفسي duk sanda na ji Allah ya buga wani misali a cikin alkur'ani na kaɗa na raya na kasa fahimtar misalin to sai in fashe da kuka li'anna Allah qala saboda Allah cewa yake a cikin alkur'ani wa tilkal amsalu nadribuha lin nasi waɗancan misalai da muke ta buga su da- ga mutane wa ma ya'qiluha illa al-alimuna babu waɗanda suke fahimtar waɗannan misalai sai masu ilimi sai waɗanda suka san Allah duk wanda ya zan baya fahimtar misalin da Allah yake a cikin alkur'ani ɗayan abubuwa biyu ko duka ko dai ba shi da ilimi ba shi da hankali ko kuma ba shi da ilimi yana da hankali ko yana da ilimi ba shi da hankali amma wani ilimi ne zai kai ka ga rashin sanin Allah maɗaukakin sarki don haka wannan aya ta arba'in da uku da ainihin wannan malami cikin malaman farko yake magana a kanta tana tabbatar mana da babbar hikimar da ta sa Allah maɗaukakin sarki yake buga waɗannan misalai ita ce wa ma ya aqiluha illa al'alimuna wato don mutanen da suka san Allah su rinka fahimtar waɗannan misalan to duk sanda kaga cewa sanda duk kaga wani misali a cikin alkur'ani madadin ka tsaya kai mai kyakkyawar fahimta sai kwakwalwarka ta juye sai ka fara zargin to me yasa za a rinka misalai da kuda da sauro da jaki da makamantan haka a cikin alkur'ani to dalili ne akan cewa kana da cutar munafunci a cikin zuciyarka duk sanda kaga Allah ya buga wani misali a cikin alkur'ani Allah ya maka gamdakatar dangane da fahimtar ire-iren waɗannan misalai to ka sani da cewa babu shakka Allah maɗaukakin sarki ya tarfa wa garin ka nono kana da ainihin imani ne Allah maɗaukakin sarki ya taimaka wasu malamai ainihin suka ce wannan aya tana magana ne dangane da kafirai daga cikin kiristoci da yahudawa da munafukai waɗanda suna sane da alkawuran da Allah maɗaukakin sarki ya ƙulla da su na cewa za su yi aiki da abin da ke cikin attaura za su bi manzo Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallama za su gaskata shi za su mara mishi baya amma kuma sai suka ainihin warware wannan misali suka watsar da alkawarin Allah kamar ma ba su san cewa sun yi wannan alkawari da Allah maɗaukakin sarki ba wasu malaman ku cewa suka yi wannan aya ta haɗo dukkan kafirai da mushrikai da munafukai da duk wani nau'in alkawari wanda ainihin wato suka saba shi wasu kuwa cewa suka yi shi wannan alkawarin da ake magana wanda Allah maɗaukakin sarki yake magana dangane da warware shi shine alkawarin da Allah maɗaukakin sarki ya da dukkan ɗan annabi Adam tun daga tsatson annabi Adam alaihi salatu wassalam a inda ayar suratul a'raf ta 172 take cewa wa idza wa iz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim ka tuna musu tarihin lokacin da Allah maɗaukakin sarki Ubangijin halitta ya yi alkawari da ‘yan Adam tun daga tsatsan gadon bayan babansu annabi Ibrahim annabi Adam alaihi salatu wassalam tun daga na farkonsu har na ƙarshensu sannan ya kafa musu shaida da kansu ya ce shin ba ni ne Ubangijinku ba kalubala suka ce haka abin yake kai ne Ubangijinmu shahidna mun shaida ya Allah wasu malamai suka ce wannan ainihin wato aya ita ce alkawarin da Allah maɗaukakin sarki yake ainihin tunasashe su Allah maɗaukakin sarki ya tsare mu daga cikin babban saƙon da waɗannan ayoyi suke ɗauke da shi jama'a shine haɗari ga dukkanin mutumin da za a karanta alƙur'ani ya ji cewa ƙwaƙwalwar shi ta ɗaure saboda wata suka ko wata tuhuma da yake yi wa wani abu da Allah maɗaukakin sarki ya zo da shi a cikin alƙur'ani dalili ne akan kafirci kai tsaye ko kuma ainihin munafinci ita ce cutar zuci sannan kamar yadda muka bayyana Allah maɗaukakin sarki yake cewa waɗannan irin misalai da yawa na ɓata da su da yawa kuma ainihin suna shiryuwa da su to dangane da warware alkawari jama'a mun tattauna a baya cewa na daga cikin siffofin munafukai shine warware alkawari kamar yadda mun tattauna ainihin wato a baya haɗarin da ke tattare da yanke zumunta don haka duk wanda ka san cewa akwai zumunci akwai zumunta a tsakaninka da shi lallai ne ka ga cewa baka yanke ainihin wannan zumunta ba da gwargwadon yadda mu'amala shi shi kuma take gare ka a matsayin addini idan har ya kasance dan uwanka ne na jini amma kuma yana yakar ka a cikin addini to wannan babu sauran zumunta ya zubar da alfarmar zumunta daga kan shi amma matukar bai ainihin warware wannan ba bai zubar da wannan alfarma ba to za ka sadar da zumunci da gwargwadon yadda Allah maɗaukakin sarki ya yarje maka a cikin alkur'ani da sunna Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu to to bayan nan sai Allah maɗaukakin sarki ya dawo yana gargaɗin kafirai waɗanda suke ƙaryata abubuwan da Allah maɗaukakin sarki yake faɗi a cikin alkur'ani Allah ya ce kaifa takfuruna billah كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون Allah maɗaukakin sarki yake ƙwanƙwasar kafirai waɗanda suke ƙaryata Allah su ƙaryata tayar da matattu da cewa kaifa takfuruna billah ta ya za ku kafirce wa Allah wa kuntum amwata a halin da can babu ku abin da ake nufi da amwata a nan a lokacin da babu ku kamar ayoyin da muka gabatar da Allah maɗaukakin sarki a ran da yake cewa hal ata alal insani hinun min ad-dahri lam yakun shay'an mazkura dan adam labari ya taba zuwa gare shi cewa an taba yin wani lokaci wanda babu shi gaba daya anan Allah maɗaukakin sarki yana tuhumar kafirai ne da cewa menene dalilin ku da za ku kafirce wa Allah wa kuntum amwata a da fa babu ku fa ahyakum sai Allah madaukakin sarki ya samar da ku shine ya kawo ku cikin wannan rayuwa summa yumitukum sannan kuma Allah madaukakin sarki zai ɗauki rayukanku summa yuhyikum sannan Allah madaukakin sarki zai rayar da ku gobe alkiyama summa ilaihi turja'una sannan ga Allah madaukakin sarki za a ainihin wato tashe ku don a yi muku hisabi babban sahabi abdullahi dan mas'udin allah maɗaukakin sarki ya ƙara mishi yarda ya karanto ayar da take cewa qalu rabbana amatta nasnataini wa ahyaita nasnataini fa atarafna bi dhunubina ya ubangiji kafirai suke cewa ka ɗauki ranmu ainihin wato so biyu sannan kuma ka raya mu so biyu lallai mun yi ainihin furuci da laifuffukanmu kala sai shi ibnu mas'udin yake cewa hiyal latifil baqara ita ce daidai da ayar da ta zo cikin suratul baqara shine wa kuntum amwata fa ahyakum a da can ku matattu ne sai Allah madaukakin sarki ya rayar da ku kun ga mutuwar farko ita ce da can kun waye gari ba ku a halin matattu kuke ina fata an gane sannan kuma ya raya ku sannan kuma zai sake ɗaukar ranku sannan kuma zai sake raya ku rayuwar da bayanta babu mutuwa dukkanin wanda aka busa ƙaho ya tashi saboda ainihin wato hisabi da za a yi jama'a kafiri ne shi ko musulmi babu sauran mutuwa hadisi ya tabbata cikin sahihu muslim annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ce idan yan wuta suka gama haduwa a cikin wuta yan aljanna suka gama haduwa a gidan aljanna sai a ce musu su leko su yi kallo sai a zo da mutuwa ga ta nan kamar rago mai roɗin baƙi da ja sai a ce yan wuta da yan aljanna wannan ita ce mutuwa sai a danne ta sai ainihin a yanka ta shikenan sai a ce yan aljanna ku koma ku dawwama dindindin babu mutuwa yan wuta ku koma ku dawwama dindindin babu mutuwa don haka jama'a wannan rayuwa da muke ciki rayuwa ce takaitacciya domin bayanta za a ɗauke mu to sannan za a sake raya mu rayuwa kuma wadda take ita ce ta dindindin Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu kamar yadda ainihin wato muka tabbatar tun a baya Allah maɗaukakin sarki ya rinka tabbatarwa da bayan shi a cikin wannan littafi alkur'ani ɗayantakar shi da ikon shi ta hanyar buga musu misalai da kawo musu tarihin yadda rayuwa ta kasance tuni sai Allah ya ce huwa allazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a نعم هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم bayan da Allah maɗaukakin sarki ya tabbatarwa da halittu cewa shi ne ke kashewa da rayawa sai kuma ya tabbatar da cewa rayuwar da gudanar da al'amuran da ake rayuwa a kansu a hannun shi suke sai ce wallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a Allah shi ne wanda ya halitta muku duk abin da ke doron ƙasa baki ɗaya duk abin da ke doron duniya gaba ɗaya Allah maɗaukakin sarki shi ya halicce shi bayan da ya kammala halittar waɗannan abubuwan da ke bayan ƙasa sun mastawa ila sama'i sannan sai kuma ya tinkari sama da halitta a nan istiwa'i ba ma'anar shi daidaituwa ba daidaituwa tana zuwa ne idan ya yi ta'addi da ala idan istiwa'i ta ta'addi da ila yana nufin nufi ma'anar shi nufi shine istawaitu ila suq na nufi kasuwa abinda wannan aya take cewa Allah maɗaukakin sarki da ya kammala halittar ƙasa sai kuma sai ya tinkari halittar sama fasawahunna sai ya ainihin halicci su sammai ɗin baki ɗayansu ya daidaita su ya ƙera su ya tsara su saba'a samawatin ya mai da su sammai guda bakwai wata saman wata wa huwa bi kulli shay'in alim Allah masanin komai ne tsarki da ɗaukaka sun tabbata gare shi ibnu kasirin yake cewa wa tafsilu hadhihi al-aya fi surati hamim fusilat a cikin surati fusilat an fassara wannan ayar karara a inda Allah madaukakin sarki ke cewa قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين ya ku kafirai ka ce da su ya ku kafirai yanzu nan kuke kafircewa Allah wanda ya halicci ƙasa a cikin kwana biyu wata ja'aluna lahu andada kuke sanya wa Allah abokan tarayya yanzu wannan aya ta tabbatar da cewa daga cikin kwanaki bakwai na mako kwanaki biyu ne Allah maɗaukakin sarki ya ɗiba ya ainihin wato halicci ƙasa zalika rabbul alamina wannan mahalicin shine mahalicin dukkanin duniya gaba ɗaya da kuma duk halittun da ke cikinta wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha sannan ya kawo duwatsu ya ar'aza ainihin a sama da ita ƙasa ɗin wa baraka fiha sannan ya sanya wa ita wannan ƙasa albarka wa qaddara fiha aqwataha fi arba'ati ayyamin sannan kuma al'amuran da za su gudanu a cikin wannan duniya na kayan da za su ainihin wato taimaka wajen a samar da yanayi na rayuwa waɗannan su kuma Allah maɗaukakin sarki ya halicce su a cikin ainihin kwanaki hudu sawa lissa'ilina suka zama ainihin daidai wa daida ga duk wanda yake da wata bukata zuwa ga Allah maɗaukakin sarki kamar yadda kai mutum Allah ya ƙaddara zamanka a cikin wannan ƙasa Allah ya ƙaddara zaman wannan ƙasa da aljanu da dabbobi da tsirrai da tsuntsaye kowa daga cikin waɗannan da Allah ya kaddara rayuwarsu a ciki Allah maɗaukakin sarki da ya halicci ƙasar sai kuma ya daidaita duk abin da za a ci a sha da abin da za a rayu a cikinta kowa Allah maɗaukakin sarki ya mishi abin da yake bukata daidai wa daida don haka ɗan adam ba shi da buƙatuwar sai ya hana wata dabba cin nata abincin domin shi ya ƙoshi ashe a ƙarƙashin haka na daga cikin kuskure ɗan adam ya tunanin cewa sai ya hana wasu ‘ya'yan adamu ɗin rayuwa sannan shi zai rayu cikin natsuwa shi ne abin da suke kira family planning asalin abin da yasa suka kawo wannan dalilin ya sha bamban da abubuwan da suke zuwa suna tara musulmi a ƙasashensu suna faɗi suna jin tsoron yawa ne da adadi na musulmi in an tayar ma addini da kuma ainihin addini kenan in an tayar ma launin fata da kuma yanki suna jin tsoron kada wata ƙasa ta yi yawa yawan da za ta gagare su ko kuma yawan da za su zama sarkin yawa ya fi sarkin ƙarfi a ƙarƙashin haka ka ji tiran da Allah maɗaukakin sarki ya halicci ƙasa a cikin kwana biyu amma kayan masarufin da za a rayu a cikin ƙasar a cikin kwana uku Allah maɗaukakin sarki ya halicce su ina fata a cikin kwana hudu kayan masarufin da za a rayu a cikin ƙasar a cikin kwana hudu Allah maɗaukakin sarki ya halicce su ina fata an gane sannan ya ce sun mastawa ila sama'i sannan sai kuma da Allah maɗaukakin sarki ya gama waɗannan halittu yanzu in ka lissafa za ga a cikin kwana nawa kenan a cikin kwana shida sannan sai Allah ya tinkari sama wahiya dukhanun a lokacin sama ita hayaƙi ce ba a riga an halicce ta ba sai da ya gama halittar ƙasa da abin da za a rayu a cikin ƙasa a lokacin babu sararin samaniya ita lokacin hayaƙi ce sa'an nan sai Allah maɗaukakin sarki ya halicce ta faƙala laha wa lil ardi itiya taw'an aw karha sannan Allah ya ce wa ita sama ɗin da ita ƙasa ɗin ku zo ku ainihin wato rissina kanku gare ni a halin biyayya ko kuma a halin tilas qalata sama da ƙasa sai suka ce wa Allah maɗaukakin sarki ataina fa'i'in mun zo muna masu biyayya gare ka ya Allah maɗaukakin sarki Allah ya ce faƙabahunna saba'a samawatin to waɗannan ainihin wato sammai sai Allah maɗaukakin sarki ya tsara su sai suka zama ainihin su kuma guda nawa guda bakwai fi yaumaini a cikin kwanaki biyu kwana nawa kenan kwana takwas kenan ko to za a warware wannan mas'ala insha Allahu ta'ala in ka duba sama ai ƙasa Allah ya halicce ta a cikin kwana biyu halittu da abubuwan da za a gudanar a cikinta na masarufi su kuma a cikin kwana biyu sa'an eh a cikin kwana hudu kwana shida kenan sa'an nan sai kuma sama ita kuma Allah maɗaukakin sarki da ɗaya da ta biyu da har ta zuwa ta bakwai su kuma a cikin kwanaki biyu sai ya zama kwana nawa kenan kwana takwas yini takwas kenan mu gyara hausar yini takwas ba kwana takwas ba yini takwas daban da kwana takwas ina fatan an gane wa auha fi kulli sama'in amraha sannan kowace sama daga cikin ta ɗaya har zuwa ta bakwai Allah maɗaukakin sarki ya mata wahayin umarnin da yake so ta bi wa zayyana sama'a duniya bi masabiha wa hifza Allah ya ce amma ita saman duniya sai muka yi mata ƙawa muka yi mata ado da fitulu su ne waɗannan taurari wa hifza kuma suka zama ainihin tsaro ga ita ainihin wato sararin samaniya ɗin su waɗannan taurari a nan Allah maɗaukakin sarki ya faɗi hikimomi guda biyu na halittarsu hikimar farko ita ce inna zayyana sama a duniya bi zinatinil kawakibi wa hifzan min kulli shaitanin marid shaidanu da suke zuwa suke kai farmaki ko kuma suke zuwa domin ɗauko wasu hirarraki da mala'iku suke yi Allah maɗaukakin sarki ya halicci waɗannan taurari ne don su zama tsaro ga wannan ainihin sama ina fata an gane a wani wuri Allah maɗaukakin sarki yake cewa bin najmi hum yahtaduna da taurari kuma suke shiryuwa shine waɗannan taurari da kake gani Allah maɗaukakin sarki ya shirya su a sararin samaniya tsabar zama a daji da larabawan ƙauye suke yi da kuma tsabar ilimin taurari da Allah ya hore wa wasu ya kai ma wani zai iya ɗaga kanshi sama in ya kalli inda taurarin suke sai gane tauraruwa kaza ita ce ke bangare kaza tauraruwa kaza ita ke bangare kaza na haka in ya bace a cikin sahara ko kuma yana tafiya a kan teku sai gane cewa in ya kada gabas maso kudu nan ne hanyar garin su wa bin najmi hum yahtaduna ina fata an gane wa zayyana sama'a dunya bi masabiha wa hifza Allah madaukakin sarki ce saman duniya muka yi mata ado da ainihin wato taurari waɗannan fitilu a matsayinsu na ainihin wato abin haskakawa da kuma tsaro zalika taqdirul azizul alim wannan tsari ne na Allah wanda yake gagararren sarki kuma mai ilimin da babu wanda yake daidai da shi malam yace fa fi hadha dalala ala annahu ta'ala ibtada'a bi khalqil ardi awwalan thumma khalaqa as-samawati sab'an wannan bayani da muka karanta jama'a ya fassara mana cewa ƙasa ita Allah maɗaukakin sarki ya fara halittawa sannan kuma daga baya ya zo ya halicci sammai guda bakwai wa hadha sha'anul bina wannan shine tsarin gini dama an yubda'a bi imarati asafilihi gini ana fara shi daga ina ne daga ƙasa summa a alihi sa'annan sai kuma a yi saman shi ba'da zalika bayan ƙasa ta tabbata wa qad sarraha al-mufassiruna bi zalika kama sanadkuruhu ba'da hadha insha Allah malaman tafsiri sun fito karara sun faɗa haka kamar yadda zamu zo mai bayani in Allah madaukakin sarki ya so bayan da babban malami al-hafiz ibn kathir ne dimashqi ya ainihin wato kammala waɗannan bayanai sai ya ce fa amma qauluhu ta'ala magana Allah madaukaki da Allah yake cewa ko eh a antum ashaddu khalqan amis samaa banaha ami sama'u banaha ku mutane ku kuka fi tsananin wahala wajen halitta ne ko kuwa sama sama fa Allah shi ya gina ta ma'ana da ku da sama waɗanne ne suka fi ainihin wato wane ne ya fi tsananin wahala in kuna ganin sama ta fito sama Allah maɗaukakin sarki ya gina ta balle ku rafa'a samkaha Allah maɗaukakin sarki shi ya ɗaga wannan rufi nata fasawaha sannan ya daidaita ta yadda kake ganinta wa aghtasha lailaha wa akhraja duhaha Allah madaukakin sarki shike sa dare yayi duhu sannan Allah shike fitar da hasken yini ko kuma hasken hantsi daga cikin wannan duhun dare wal arda ba'da zalika dahaha sa'annan kuma ƙasa bayan haka sai Allah madaukakin sarki ya dawo ya mulmulata akhraja minha ma'aha wa mar'aha daga nan ne sai Allah maɗaukakin sarki ya fitar da ruwa daga cikin ƙasa da kuma tsirrai ko ciyayi wuraren da ainihin ake kiwo wal jibala arsaha duwatsu kuma Allah ya zo ya kakkafa su mata allaku duk waɗannan Allah ya yi su ne don jin daɗin ku don morewar ku don amfanin ku wali an'amikum da ku da dabbobin ku faqad qila ibnu kasirin yace sai aka ce inna samma hahuna inna ma هي لعطف الخبر على الخبر لا لعطف الفعل على الفعل كما قال الشاعر to wannan wata mas'ala ce jama'a wannan mas'ala kuwa ita ce shin yadda muka ji wancan tartibi qur'ani ya bayyana cewa ƙasa aka fara halitta sannan aka halicci sama to sai kuma ga wannan aya tana cewa a antum ashaddu khalqan amis sama'a amis sama'u banaha rafa'a samkaha فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها سيتي والأرض بعد ذلك دحاها سي وسسكرودي wannan na daga cikin matsalolin malaman kimiyya da fasaha waɗanda su kansu sai daga baya suka gano ƙasa Allah maɗaukacin sarki ya fara halitta amma da ya halicce ta ya halicci duk halittun da ke cikinta bai gyara ta yi mata kwaskwarima ba sai kuma ya tinkari halittar sama sai da ya gama halittar sama sannan sai ya dawo sai ya gyara ainihin ita ƙasa ɗin na haka ayoyin farko suna magana akan ƙasa aka fara halitta sannan sama to ayoyi na biyu kuma suna magana yi wa ƙasa kwaskwarima da gyaranta saɓanin sama ita sama da Allah ya halicce ta nan take sai zuba mata adanta a lokacin da ya halicce ta ko kun fahimta ita ko ƙasa da Allah ya halicce ta sai batta babu fasali sai da ya gama halitta sama ya gyara ta sannan sai dawo da haha to wannan dahyu din wannan gyaran shine ya faru daga baya a ƙarƙashin haka babu tufka da warwara a tsakanin ayoyin jama'a kun fahimci wannan da kyau to sa'an nan sai bayan ibnu kafir duk da ya gama kawo waɗannan waƙoƙi da tabbatar da waɗannan maganganu sai ya ce wa hadhihi al-aya dalatun ala anna al-arda khuliqat qabla sama wannan aya tana nuni akan cewa ita ƙasa ita aka fara halitta kafin sama kama qala fi ayati fussilat kamar waccan aya ta cikin suratu fussilat wadda ainihin muka gabatar qul a innakum latakfuruna billazi khalaqal arda fi yawmayni wa taj'aluna lahu andada zalika rabbul alamin وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء لسائل ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم sai malam ya ce fahazihi wa hazihi dalatani da waccan aya da wannan ayar gaba ɗayansu suna nuni ne ala annal arda khuliqat qabla sama ƙasa aka fara halitta kafin ainihin sama wa hadha ma la a'lamu fihi niza'an bainal ulama yace duk malamai a iya sani na ba su yi wani sabani ko jayayya ba illa ma naqalahu ibn jaririn an qatada sai dai wata magana da al'imamu ibn jarir tabar ya ɗauko ta daga al'imamu qatada annahu za'ama anna sama'a khuliqat qabla al-ardi shi qatada ya riya cewa sama aka fara halitta kafin ƙasa wa qad tawaqqafa fi zalika al-qurtubi fi tafsirihi yace da al-imam al-qurtubi yazo wannan mas'ala a cikin tafsirin shi sai ya tsaya cik liqaulihi ta'ala saboda Allah da kanshi cewa yayi أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها والأرض بعد ذلك دحاها إن إتتي تروت الإمام القرطبي كما يقول بايا مغانا الدكتا ديتي سيكما يقا وسآيوين قالوا سيسكتي فذكر خلق السماء kunga anan sai Allah maɗaukakin sarki ya ambaci halittar sama qablal ardi kafin ainihin ƙasa amma ba haka bane a nan Allah ya faɗi halittar sama ne kafin gyaran ƙasa gyaran ƙasa daban da halittar ƙasa ina son ku gane tartibin abu ƙasa da aka halicce ta ba a tsaya an yi mata kwaskwarima ba da Allah ya halicce ta shikenan sai ya wuce zuwa ga halittar sama to ita sama da Allah ya halicce ta sai ya mata adanta da kwaskwarimarta da gyaranta da duk wani security aka samar mata to bayan haka shine sai ya ce wal arda ba'da zalika da haha bai ce wal arda ba'da zalika khalaqaha ba dan haka ba halittar ƙasa ce ta zo bayan halittar sama ba ƙasa aka fara halitta sannan aka halicci sama sannan Allah ya dawo kuma ya gyara ainihin ƙasa amma a ce kayi gida ne da na ƙasa da na sama da ka tafi sai kai na saman da ka kammala na saman aka yi mai filasta aka yi fenti aka tare aka sa wutan lantarki aka yi komai sannan sai kuma ka dawo ƙasa ka fara filasta ka fara gyare-gyare to in wani ya zo sai ga cewa ab sai da aka gama sama tukuna aka dawo ake ƙasa a'a ƙasa aka fara yi sannan aka yi sama sannan aka dawo ake kwaskwarimar ƙasa jama'a kun fahimci wannan da kyau wato wannan magana wata babbar magana ce wadda sai da ta haifar da rudani a wurin malaman hadisi tun daga zamanin da har zuwa yanzu ita ce ibnu kasirin yake so ya kai ainihin zuwa gare ta ga ta nan sai ya ce wa kad zakara ibnu abi hatim wa ibnu mardawiya fi tafsirihi hadhi fi tafsirihi hadhihi al-aya الحديث الذي رواه مسلم والنسائي في التفسير أيضا من رواية ابن جريج عن أبي هريرة قال wani hadisi ne sahihi a cikin sahihu muslim jama'a sai da yawanci sai waɗannan ayoyi sai suka rikita fahimtar wasu malamai sai suka dubi hadisin sai suka ce hadisin ma yana da illa hadisin bai da illa ko misƙalar zarratin da hadisin al'imamu muslim da nasa'i suka ainihin fitar da shi daga ainihin ibnu juraijin shi ko daga abu huraira kala yace akhadha rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama bi yadayya abu huraira yace manzon Allah ya kama hannayena fa kala sai yace khalaqa Allahu turbata yawm as-sabti rana asabar Allah mahalicci ya halicci kasa wa khalaqa al-jibala fiha yawm al-ahad duwatsu kuma ranar lahadi Allah ya yi su wa khalaqa ash-shajara fiha yawm al-ithnaini Allah maɗaukakin sarki ya halicci bishiyoyi a ranar litinin wa khalaqal makruha yawma thulasa munanan abubuwa kuma da ke faruwa a ƙasa su kuma ainihin Allah ya halicce su ranar talata wa khalaqan nura yawmal arba'a a ranar laraba Allah maɗaukakin sarki ya halicci ainihin wato haske wa bassa fiha ad-dawabba Allah ya zuba dabbobi da sauran halittu yawmal khamis a ranar alhamis wa khalaqa adam ba'da al-asr yawm al-jum'a ranar juma'a bayan sallar la'asar Allah ya halicci annabi adam min akhir sa'atin min sa'atil juma'a a ƙarshen lokuta daga cikin lokutan yammaci na ranar juma'a shi ma ko bainal asr ila al-layl tsakanin sallar la'asar zuwa ainihin wato sallar dare to jama'a kun ji wannan hadisi yanzu ka fahimci wannan hadisi ji ranar asabar lahadi litinin talata laraba alhamis juma'a kwanaki nawa yini bakwai asalin inda ake samun batar na kenan bahaushe baya lissafi da yini bahaushe da dare yake lissafi sai ce kwanan ka nawa balarabe kuma da yini yake lissafi don haka duk sanda bahaushe ya zo zai yi lissafi lissafin balarabe sai ya samu matsala a cikin lissafin misali da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya tashi maganar dabbar aƙiƙa cewa ya ana yanka ta a yini na bakwai yini na bakwai shine in an haifi yaro ranar juma'a sai ka fara lissafi daga ranar juma'a asabar lahadi litinin talata laraba alhamis juma'a yini na nawa kenan yini na takwas to kaga a nan yini na nawa annabi ya ce yini na bakwai don haka an haife shi a yinin juma'a to yini na bakwai shine me yinin alhamis don haka rana alhamis za ku yanka mishi rago ku yi mishi suna ku karanta littafin tuhfatul maudud shekara kusan 700 da ta gabata sai da ibnul qayyim ya tattauna game da wannan mas'alar ya ce amma imamu malik ne ya ce ana yankawa ne a ranar in ta kewaye ya ce amma wannan magana ce wadda ba ta da dalili domin annabi ya ce tuzbahu anhu yau masabi'i a yinin shi na bakwai daga ran da aka haife shi a nan abin da nake so ku gane an fara halitta ne rana asabar ƙarshen halitta kuma ya ƙare ranar juma'a nawa kenan yini bakwai kenan kaga babu wata tufka da warwara to wannan hadisi sai ainihin wato al-Imam Ibn Kathir sai ya ce wa hadal hadith min gharaib sahih Muslim wannan hadisi na daga cikin hadisan da suka zo a cikin sahihu Muslim waɗanda suka zo da wata irin ma'ana mai ban mamaki wa qad takallama alaihi Ali ibn al-Madini wal Bukhari wa ghayr wahid min al-huffaz wa ja'aluhu min kalami Ka'ab wa anna Aba Hurairah inna ma sami'ahu min kalami Ka'ab al-ahbar وإنما اشتبه على بعض الرواة فجعلوه مرفوعا وقد حرر ذلك البيهقي waɗannan maganganun tun daga farkonsu har ƙarshen su kuskure cewa malamai sun ainihin tabbatar da cewa wannan asalin hadisin yana da illa illar ko ita ce ba hadisin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama bane ka'abul ahbar ne ya faɗi ka'abul ahbar shi kuma da ya faɗi abu huraira ya ji da gare shi sai wasu masu riwaya suka danganta abin da kuskure zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama ko kaɗan ba haka bane hadisi ne sahihi ingantaccen hadisi ka shamsi abu huraira ya ji shi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama babu rikici babu rudani ko miskala zarratin dangane da abin da ya shafi ma'anar wannan hadisin asalin wancan rudanin da aka ɗora wa hadisin ya taso ne daga rashin fahimtar waccan waɗancan maganganu na ayoyin can wancan dahayu da Allah yake magana shi daban da halku halittar ƙasa Allah ya yi ta ne yaushe kafin halittar sama amma gyaran halittar ƙasa Allah ya yi ta ne bayan ya gama halittar sama da kuma ainihin gyara sama don haka hadisin ya zo yana tabbatar da haka ne ba hadisin yana rusa haka ba ne ka karanta ainihin wato al'anwar kashifa na malam abdulrahman al-muallimi da littafin silsilatul ahadisa sahiha da littafin ka'idatin jalila fi tawassul wal wasila tahqiqin doktor rabi abdulhadi al-madkhali dan haka jama'a babu wani rikici dangane da wannan to wannan dahayu da Allah madaukakin sarki yake magana dangane da ƙasa shine mulmulata da kuma ainihin wato gyara ta yadda za ta yi daɗin zama da kuma rayuwa a cikinta don haka gaskiya saboda Allah magana ce wadda yake babu saɓani ko miskala zarratin cewa ƙasa mulmulalliya ce dunkulalliya ce wannan bai saba ma ainihin alkur'ani ba ko miskalar zarratin shi kanshi alkur'anin abin da ya faɗi ɗin kenan ina fata an gane don haka malaman kimiyya ne suka zo suka gano waɗannan abubuwan daga baya to in suna faɗe saboda ƙarancin malamai da suka goge da tafsiri waɗanda za su bayyana kimiyya ta alkur'ani sai zama kamar cewa ƙasa mulmulalliya ce ba a taba jinta ba sai a bakin malaman kimiyya da fasaha 'yan boko ko turawa shi yasa wasu ustazai sai su ce dan me za a ce ƙasa mulmulalliya ce ƙasa mulmulalliya ce da nassin alqur'ani da fassara sunna annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama babu tantama babu ainihin shakka dangane da haka to me yake faruwa kai da kake cikin ƙasa sai ka kasa gane haka saboda kankantar halittarka da kuma girman halittar ita sama din misalin wannan shine kama a ɗauki shazumamu ne sai a saka shi a cikin ƙoƙo in aka saka shi a cikin ƙoƙo saboda ƙanƙanta shi da kuma faɗi da girman ƙoƙon me zai rinka gani ƙoƙon a miƙe yake haka ne ko ba haka ba amma haƙiƙanin al'amari abin da yake faruwa wannan ƙoƙo mulmulalle ne kamar yadda ka ɗauki ainihin wato shi wannan ƙwaro ka ɗora shi akan kankana duk inda ka tsaye da shi ne zai rinka gani zai rinka ganin miƙaƙƙiyar ƙasa ce miƙe amma kai kuma da kake gefen su fa ka tabbatar da cewa wannan kankana mulmulalliya ce don haka jama'a duniya mulmulalliya ce ƙasa mulmulalliya ce wannan ya yi daidai da alkur'ani kuma ya yi daidai da kimiyya da fasaha allahu ya tajalla li ilmin hadisi allah maɗaukakin sarki ya taimake mu na'am to sai allah maɗaukakin sarki bayan da ya gama waɗannan shimfiɗu dangane da abin da ya shafi halitta ta duniya da kuma halitta abubuwan da suke rayuwa a cikin duniya sai Allah ya kawo tarihin halitta mafi muhimmanci a wurin shi ita ce halittar annabi adamu alaihi salatu wassalam Allah ya ce wa iz qala rabbuka lil mala'ika
وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون to kamar yadda da dama daga cikin malaman tafsiri sukan bayyana cewa Allah maɗaukakin sarki ya halicci aljanu ne a wannan duniya ya aje su kafin halitta annabi Adam wannan kaɗai yana da shaida ne a wasu ɗaiɗaikun ayoyi a cikin alkur'ani kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ke cewa wal janna khalaqnahu min qablu min nari samu aljani kuma mun halicce shi kafin halitta adamu da ainihin wato bakin wuta ko kuma da wuta wadda take mai guba ce a jikinta wannan aya tana tabbatar da cewa an fara halitta aljanu a wannan duniya kafin halitta annabi adam alaihi salatu wassalam ko shekara nawa ne tsakanin wannan halitta ta aljanu da ainihin halittar annabi adam alaihi salatu wassalam allah maɗaukakin sarki bai bayyana wannan a cikin alkur'ani ba hadisi ingantacce bai zo da haka ba abin da kaɗai ƙur'ani ya nuna mana aljanu su aka fara halitta a wannan duniya sannan aka zo aka halicci ɗan adam aka halicci annabi adam waɗannan aljanu da aka halicce su kamar yadda su malaman suka bayyana sai aka yi ta samun rashin zaman lafiya tattare da su sakamakon haka kashe-kashe da barna ta zubar da jini da yaƙoƙi da tashin-tashina suka yawa a wannan duniya allah maɗaukakin sarki ya hallaka su ya yi shawara da kanshi akan cewa zai halicci wata halitta wannan halitta kuma ba irin waɗancan halittu ba ne to a lokacin da allah maɗaukakin sarki ya zartarwa da kanshi wannan shawara sai mala'iku suka samu ainihin labari daga wurin allah maɗaukakin sarki cewa allah maɗaukakin sarki zai sake yin wata halitta wadda za ta zo ta zauna a wannan sararin duniya to kasantuwar mala'ikun sun ga abin da ya faru ga waɗancan halittu su ne aljanu shine sai suke gaya wa Allah maɗaukakin sarki ya Allah za ka sake yin wata halittar kuma ta zo ta sake yin barna ta sake zubar da jini mu da muke tasbihi muke tsarkake ka Allah ba mu isa ba shine Allah ya ce wa iz qala rabbuka lil mala'ika ka ba su labarin sa'ad da ubangiji ya ce wa ainihin wato mala'iku wato kenan wannan labari na halittar annabi adam ba daga ko ina ne mala'iku suka same su ba daga wurin Allah maɗaukakin sarki ne yace inni ja'ilun fil ardi khalifa zan sanya wani mayau a ainihin wato bayan ƙasa abin da ake nufi da mayau shine wanda zai zauna a bayan ƙasa madadin waɗancan halittu waɗanda ainihin suka zauna suka kasa zama lafiya daga cikin ma'anar ainihin wato khalifa shine wanda zai zauna a bayan ƙasa ya tabbatar da dokokin da Allah maɗaukakin sarki yake so a tabbatar da su kalu sai mala'iku suka ce ataj'alu fiha man yufsidu fiha ya Allah zaka sake sanya waɗanda za su sake ta'adi a cikin ƙasa wa yasfiku dima su zubar da jini wa nahnu nusabbihu bihamdika gashi mu muna tasbihi muna gode maka wa nuqaddisu laka muna tsarkake ka ya Allah madaukakin sarki idan ibada kake so mu ba mu isa ba qala sai Allah ya ce inni a'lamu ma la ta'lamuna ta ni Allah na san abin da ku ba ku sani ba wannan magana da mala'iku suka faɗi ga Allah maɗaukakin sarki ba sun faɗe ta bane don su wa Allah karan tsaye ba kuma sun faɗe ta bane don hassada da ke cikin zuciyarsu game da wannan sabuwar halitta da Allah ya ba su labari a'a sai don suna faɗa wa Allah ne sakamakon shi ya fara gaya musu sai suka ji tsoron abin da ya faru a baya kada ya zo ya faru a gaba me yasa suka ji tsoron haka saboda ba su san gaibu ba don haka Allah ya ba su labari da cewa inni a'lamu ma la ta'lamuna na san abin da ku ba ku ainihin sani ba na fata an gane waɗannan maganganu haka ainihin wato alkur'ani ya zo mana da su yana ba mu labarin al'amuran da suka faru tun shekaru aru-aru kafin a samar da mu da kuma babanmu ainihin adam Allah maɗaukakin sarki ya ce وعلم آدم الأسماء كلها نعم وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون Allahu akbar Allah madaukakin sarki da ya tashi nuna wa mala'iku gaskiyar hukuncin da ya zartar sai ya ainihin wato bullo musu ta hanya mafi ɗaukaka wadda da ita ce ɗaukaka Adam da shi da zurriyar shi wannan hanya ita ce ɗaukaka Adam ita ce ɗaukaka ‘ya'yan Adam har alkiyama ta tashi ita ce hanyar ilimi don haka Allah madaukakin sarki ce wa allama Adam al-asma'a kullaha Allah ya sanar da Adam sunayen al'amura baki ɗayansu, sunayen halittu gaba ɗayansu, sun ma'arabahum alal mala'ika sannan sai bijirar da waɗannan abubuwan ga mala'iku, ya nuna wa mala'iku waɗannan abubuwan waɗanda Allah ya sanar da Adam, su kuma mala'iku Allah bai sanar da su ba. Fakala sai ce, an bi'uni bi asma'i ha'ula, ku faɗa min sunayen waɗannan halittu in kuntum sadiqina. idan ku masu gaskiya ne a maganar ku da kuke cewa ubangijinmu ba zai yi wata halitta wadda ta fi mu ba domin ga mu muke tsarkake shi muke gode mishi muke ainihin girmama shi kalu subhanaka da Allah ya ce wa mala'iku su faɗa mishi sunayen waɗannan abubuwa suka ce tsarki ya tabbata gare ka sun faɗi wannan ne a babin jin mamaki da kuma mayar da al'amari ga Allah sai suka ce la ilma lana Allah ai ba mu da wani ilimi illa ma allamtana sai abin da ka sanar da mu kuma tun da muke baka taba sanar da mu sunayen waɗannan abubuwan ba saboda haka babu hanyar da za mu san su innaka antal alimu Allah kai ne mai matukar ilimi alhakimu kuma kai ne gwani abin da wannan tarihin yake nuna mana jama'a shine lokacin da mala'iku ke tunanin ubangiji ba zai yi wata halitta wadda ta fi su ba sai Allah maɗaukakin sarki ya tabbatar musu da kuskuren wannan tunani nasu da cewa a'a shi Allah shi ne mahalicci kuma shi yana da hanyoyin da yake fifita wanda ya so daga cikin halittar shi ashe tsabar zikiri da yawan ibada ba shi ne zai sa kai tunanin cewa kafi wani ba domin abin da mala'ikun nan suke tunanin dalilin fifikonsu ga duk wata halitta shine suna zikiri suna gode wa Allah suna tsarkake Allah sannan su ba a taɓa kama su da wani kuskure ko kuma wani laifi ba amma da Allah maɗaukakin sarki ya zan yana da nashi ma'aunin wanda ya sha bamban da irin nasu ma'aunin sai Allah maɗaukakin sarki sai sanar da annabi Adamu ilimin da su bai sanar da su ba waɗannan abubuwan da Allah ya sanar da annabi Adam sai Allah ya gabatar da su ga mala'iku cewa idan kuna da gaskiya akan fifikon da kuke gani kun yi wa duk wata halitta saboda kuna zikiri kuna tsarkake Allah to ku faɗi sunayen waɗannan abubuwan suka ce tsarki ya tabbata gare ka ya Allah ai ba abin da muka sani sai abin da ka karantar da mu tunda muke baka taɓa karantar da mu sunayen waɗannan abubuwa ba na haka ina za mu san su kai ne masanin komai kuma kai ne mai hikima a cikin duk aikinka to yanzu kenan mala'iku sun sallama wa Allah maɗaukakin sarki to tunda sun sallama wa Allah maɗaukakin sarki dama ba jayayya suke da shi ba qala sai Allah ya ce ya adamu anbi'hum bi asma'ihim ya kai adam ka faɗa wa mala'ikun nan sunayen waɗannan abubuwan da suka kasa faɗin sunayensu falamma anba'ahum bi asma'ihim yayin da annabi adam ya faɗa wa mala'iku sunayen waɗannan abubuwa qala sai Allah ya ce alam aqul lakum inni a'lamu ghaiba samawati wal ardi ban faɗa muku dama cewa ni ne na san abin da ke fake a cikin sammai da ƙasa ba wa a'lamu ma tubduna kuma ni na san maganganun da kuke bayyanawa wa ma tub wa ma kuntum taktumuna da kuma maganganun da kuke boyewa anan malaman tafsiri suka ce maganganun da Allah madaukakin sarki ke ishara zuwa ga waɗanda mala'iku ke bayyanawa su ne maganganun da suka faɗi a nan waɗanne maganganu suka faɗi a nan wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu laka maganganun da suka ɓoye wanda Allah ya san da su su ne ubangijinmu ba zai yi wata halitta wadda ta fi mu tsarki ba domin mu ba abin da muke sai zikiri dare da rana sannan mu ba a taɓa kama mu da sabon Allah ba sai Allah maɗaukakin sarki ya ce ya san duk abin da ke fake a sammai da abin da ke fake a cikin ƙasa sannan Allah ya san abin da su mala'ikun suke bayyanawa da ainihin abubuwan ma da suke ɓoyewa. Dangane da waɗannan abubuwan da Allah maɗaukakin sarki ya ainihin karantar da annabi Adam, malamai sun yi maganganu masu ɗimbin yawa waɗanda haƙiƙanin al'amari. Waɗannan abubuwan malamai suka ce ingantacciyar magana su ne asalin ilimi, wato sunan komai da amfanin shi da yadda ake sarrafa shi. daga nan ne matakin ilimi ya kama misali in aka ɗaga maka aska sai a ce wannan sunanta aska an yi ta ne da ƙarfe kuma aski ake da ita in aka ɗaga maka wuƙa sai a ce wannan sunanta wuƙa kuma ana yanka duk wani abu ne wanda ake bukata a yanka saboda yana da laushi misali kenan dukkanin ilimi ya fara daga sanin sunan abu da kuma definition shine ta'arifi da kuma amfani da wannan abun waɗannan su ne matakai na sciences duk wanda yake buƙatar ya samu wani ilimi maka ce sallah sai ce mece ce sallah sai ce wata ibada ce da Allah ya saukar wa manzo Muhammad sallallahu alaihi wasallam wadda take da ruku'u da sujuda kuma ake yin ta ga Allah madaukakin sarki shi kadai kuma wannan sallah nau'i biyu ce akwai wadda take farilla akwai wadda take nafila sai ka an ci gaba da bayani don haka dukkanin ilimi dukkanin gwani cikin malamai idan ya zo zai kawo abin da jama'a shi ba su sani ba yana farawa da gabatar da sunan abin bayan gabatar da sunan abin sai kuma bayani dangane da abin sannan amfanin shi yaya kuma ake ake amfana da shi daga nan ilimi ya fara waɗannan ayoyi kamar yadda malamai suka faɗi suka ce a cikinsu Allah ya ɗauko wani tarihi wanda da shi ne ya ɗaukaka gidan mu mutane shi ne gidan annabi Adam ya ɗaukaka da me da ilimi don haka da ilimi ne kowane gida yake ɗaukaka ina fata an gane domin a ƙarƙashin ilimi ne ake samun tasbihi da godiya ga Allah da kuma tsarkake Allah dukan gidan da ya zama babu ilimi amma ana tasbihi ana tsarkake Allah ana godiya ga Allah akwai yiwuwar shirka ta shigo wannan gidan an fahimci wannan da kyau don haka mai ilimi ya fi mai ambaton Allah abin da ake nema ga mai ilimin shine ya tsaya ya fahimci ilimin nashi ya aiki da shi don haka ya kai ɗan adam Allah maɗaukakin sarki ya ɗaukaka darajar babanka adam da ilimi kai ma kuma Allah zai ɗaukaka darajarka da ilimi to Allah wadarai ga ɗan adam idan ya bar wannan kan gida nasu ya koma zuwa ga kaskanci shine jahilci na haka jama'a kun ji Allah maɗaukakin sarki ya ɗaukaka Adamu ne da daraja akan mala'iku saboda me saboda ilimi wa allama Adam al-asma'a kullaha thumma aradahum 'ala al-mala'ika fa qala anbi'uni bi asma'i ha'ula'i in kuntum sadiqina saboda haka duk wanda ya samu ilimi jama'a ya raya kan gidansu wanda ya zauna cikin jahilci to ya yi batan bakatanta Allah maɗaukakin sarki ya tsare mu na haka waɗannan ayoyi suna bayyana ainihin wato daraja da ainihin wato annabi adam alaihi salatu wassalam ya ainihin samu akan ainihin wato mala'iku to daga nan ne malamai na tauhidi suka ce yanzu kenan ana cewa ɗan adam ya fi mala'ika daraja wannan magana ce mai nauyi a kanta sai da wani babban malami ya sha ɗauri tsawon shekaru shine al'imamu ibnu abil izzi al-hanafi wanda ya sharhin al'aqidatu tahawiyya saboda a cikin littafin nashi sharhul aqidatu tahawiyya ya tabbatar da cewa mutane nagari salihan bayin Allah sun fi mala'iku yace abin da yasa yace salihan bayan Allah saboda su mutane an yi su ne da yiwuwar su yi saɓon Allah kuma su yi biyayyar Allah su kuma mala'iku tun farko an tsara su ne babu saɓon Allah tattare da su don haka wannan siffar siffa ce lazima gare su dan adam ko duk inda kaga cewa ya tsayu kyam akan hanya Allah to ya kai matuƙa wajen ƙoƙari a ƙarƙashin haka ya fi wanda asali an tsara shi ne don ya bi layi guda shi an tsara shi ne ya iya nan ya iya nan har ya iya karkatuwa daga hanyar barna ya dawo hanyar nagarta sai ibn abil izi alhanafi ya tabbatar da cewa salihan bayin allah sun fi ainihin wato mala'iku daraja to wannan magana ta ja mishi ɗauri ko magana ce wadda yake akwai jayayya kwarai da gaske sai ka karanta wannan sharhi nashi na ainihin wato al'aqidatu fahawiya za ka ga haka amma dai abin da ake so ka gane adamu ya samu ɗaukaka akan mala'iku saboda ilimi kai kuma za ka iya samun ɗaukaka akan ‘yan uwanka mutane da aljanu ta hanyar ilimi allah maɗaukakin sarki ya taimaka ya zo a cikin hadisin anas wanda al'imam bukhari da muslim suka ainihin ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce يجتمع المؤمنون يوم القيامة فيقولون لو استشفعنا إلى ربنا فيأتون آدم فيقولون أنت أبو الناس خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء فاشفع لنا إلى ربك حتى يريحنا من مكاننا هذا فيقول لست هناكم ويذكر ذنبه fayastahayi abin da hadisin yake tabbatar mana da ma'anonin da waɗannan ayoyi suka zo da shi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yake cewa muminai za su tattaru a ranar alkiyama sai su ce ina ma da mu je wurin ubangijin mu nemi ya cece mu mana sai su muminan sai su ce bari mu je wurin adam in suka je sai su ce wa adam anta abun nasi kai ne uban mutane gaba daya khalaqaka Allahu biyadihi da hannun shi da hannun Allah Allah ya halicce ka ma'ana Allah ya halicce ka da hannun shi wa asjada laka mala'ikatahu ya sanya mala'ikun shi su maka sujuda wa allamaka asma'a kulli shay'in Allah ya sanar da kai sunan komai fashfa lana ila rabbika ka neman mana agaji wurin ubangijinka hatta yurihana min makanina hadha don ya hutashe mu daga wannan tsaiwa da muke a wannan dandali na kiyama fayaqulu sai adam ya ce lastu hunakum wallahi ban kai wannan matsayin ba wa yadhkuru dhanbahu sai ya ambaci laifin da yayi wa Allah madaukakin sarki fayastahi sai ya ji kunyar zuwa ga Allah madaukakin sarki wannan ainihin wato hadisi za mu zo mu same shi a nan gaba in Allah ya so inda munasaba za ta kama dangane da mas'ala dangane da bambance tsakanin ash-shafa'atul uzma da ash-shafa'atul kubra da ash-shafa'atul sughra da shafa'atun nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama irin darajojin da Allah ya ɗaukaki annabi sallallahu alaihi wa sallama da su waɗanda daga ciki akwai ceto da zai gagari dukkan annabawa su je wurin Allah annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama sai je wurin Allah domin ainihin wato gabatar da wannan ceto Allah maraukakin sarki ya taimake mu a nan za mu saurara insha Allah ta'ala saboda yadda lokaci ya taho sai an zo karatu na gobe insha Allah ta'ala sa'an nan za a ci gaba da tattaunawa dangane da wannan hadisa tsakanin annabi adam da mala'ikun Allah yaya al'amari ya kasance wajen dokar da Allah ya sharɗanta musu cewa su yi sujuda ga wannan ainihin wato annabi nashi adamu da ya halitta da wannan muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik alhamdulillah